إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta sura bildi a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imamu shafi'i a yau muna uku hudu ko a yau muna hudu ga watan ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga hudu wanda ya daidai ga hudu ga watan uku miladi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul hashir wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka bismillah wala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai ta duba ta gani mai tabbada kowane aiki ta yi don gobanta wattaqullah ku kuma kiyaye dokokin Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah mai sani ne ga abun da kuka kasance kuna aikatawa wala takunu kalladina nasallah kada ku kada ku kasance kamar wa'anda suka manta Allah fa ansahum anfusahum sai Allah madaukakin sarki yammantar da su kawunan su ulaika humul fasiqun lalle wa'annan su ne fasikai la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba za su taɓa daidaituwa ba ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna ashabul jannati humul fa'izun ma'abuta aljanna su ne wa'anda za su samu rabo a cikin wa'annan ayoyi Allah mai tsarki da ɗaukaka yana horon masu imani cewa lalle su kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi a yi abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana a yi ƙoƙari a hannu sai Allah a cikin ayar yake kwaɗartar da masu imani cewa kowanne daga cikinmu ya duba ya gani menene ya bada saboda goben shi wani aiki ne ya yi saboda idan ya tashi a gobe aikin nan zai zame mushi garkuwa domin ya samu ya tsira ya shiga gidan aljanna kowane daga cikinmu ya duba ya gani wani aiki ne ya yi wanda aikin nan idan an tashi ranar tashin alkiyama allah maɗaukakin sarki zai dubi wannan aikin domin ya yi mushi yahuwa allah maɗaukakin sarki zai dubi yawan ibada shi domin idan ibada shi ta rige ta yawa to allah maɗaukakin sarki zai sanya shi aljanna sai Allah ya ƙara ce ma masu imani kuma ku kiyaye dokokin Allah inna Allah khabirun bima ta'malun babu wani aiki da mutum zai laɓe ya aikata a bayyana ne ko a zahiri ne babu wasu wani aiki da wasu jama'a za su laɓe su yi jama'an nan yahudawan banin nadir ne ko munafukai ne ko ko masu imani ne ba sai allah maɗaukakin sarki yana da imani yana da sane game da abun da suka kasance suna aikatawa ba sai allah maɗaukakin sarki yake ƙara kwaɗaitar da masu imani yake ƙara yi musu hannunsu mai sanda yana ce musu kada ku kasance kamar wa'anda suka manta ambatan allah suka shagala rayuwarsu ta duniya ta hana su su tsaya su yi ma allah maɗaukakin sarki ibada fa'ansahum anfusahum allah maɗaukakin sarki sai yammantar da su kawunansu da Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su kawunansu har sai suka mance me za su ƙaddamarwa me za su yi saboda gobansu ta yi kyau saboda ranar tashin alkiyamansu ta yi kyau sai ya kasance fa'ansahun anfusahun fa'ansahun anil qiyami bima yuqaddimuna li ghadihim sai ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya kangar da su ya mantar da su da abin da za su badawa saboda gobansu ta yi kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ika humul fasiku lalle kam wa'annan su ne wa'anda ake ce ma fasikai wa'anda suka kangare ma Allah maɗaukakin sarki wa'anda suke saba ma Allah ba su yi aiki da abun da Allah ya umarce su ba ba su hannu ba da abun da Allah maɗaukakin sarki ya hana su a nan don Allah maɗaukakin sarki ya yi da hiddoma masu imani misalin da aka ba su sai aka ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ai ba zai taba daidaituwa ba da 'yan wuta da 'yan aljanna ba zai taba daidaituwa ba abinda kowanne zai samu daga cikinsu na falala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ashabul jannati humul fa'izu sai ya zamanto wannan taukidi ne la yastawi ashabun nari wa ashabul janna kowa ya san cewa da mutumin kirki da mutumin banza ba za su taba zamowa ɗaya ba da ɗan wuta da ɗan aljanna kowanne daga cikinmu ya san cewa abu ne wanda ba za su taba daidaituwa ba da adalin mutum da wanda ba adali ba kowanne daga cikinmu ya san abu ne wanda ba zai taba zamantowa ɗaya ba da ba yahudan mutum da mai imanin mutum kowanne daga cikinmu ya san abu ne wanda ba za su taɓa daidaituwa ba da munafukan da ke so su kama ma yahudawa domin a yaƙi addinin allah maɗaukakin sarki kowa ya san abu ne wanda ba zai taɓa daidaituwa ba amma duk da allah ya san cewa amsar mun santa sai allah ya ce ashabul jannati humul fa'izun lalle 'yan aljanna su ne wa'anda suka rabauta su ne wa'anda suka samu tsira su ne wa'anda suka samu ɗaukaka su ne wa'anda suka samu tagomashi su ne wanda allah maɗaukakin sarki ya karrama su ya girmama su a ranar tashin alkiyama allah maɗaukakin sarki ya sa su aljanna a nan da allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun a nan allah maɗaukakin sarki bayan ya gaya ma masu imani abin da ya yi ma yahudawa cewa an kora su daga madina sun bar madina sannan allah maɗaukakin sarki ya wulaƙanta su wal yukhziyal fasiqin saboda allah maɗaukakin sarki ya tona asirin ya wulaƙanta fasikai to tunda allah maɗaukakin sarki ya gaya ma masu imani ga abun da aka yi ma yahudawa sannan a ayoyinmu na jiya allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin munafukai da abunda suke yi ma yahudawa alkawalin cewa za su kama musu a yaƙi manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ba mu labarin cewa su munafukai da yahudawa yanda kasan shaidan ne a cikin yi ma junansu alkawali lokacin da shaidan ya ce maka ka kafirce bayan ka kafirce sai ya ce shi yanzu mai tsoron Allah ne shi ya barranta daga gare ka to sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu misalin da yahudawa da munafukai haka suke tsakaninsu suna ma juna alkawalin za su taimaki juna amma ƙarya ce suke ba za su iya taimakon junansu ba to wannan ayar sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah kamar yanzu tunda Allah ya ba da kissan yahudawa da kissan munafukai to yanzu dama mi ake ɗauka daga kissa ana ɗauka izina ne daga kissa ana ɗaukan ana ɗaukan hannu mai sanda ne daga daga kissa to yanzu sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin yanzu idan mai imani baya so abin da ya samu yahudawa ya same shi baya so wulakancin da ya samu munafukai ya same shi to mi za yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku kiyaye dokokin Allah sannan kowace rai ta duba daga cikin ku ta gani menene ta bada domin gobanta a wasu malaman tafsirin suna ganin kuma alaƙar wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin sai ta kasance godiya ce masu imani da su yi ma Allah maɗaukakin sarki tunda bai sanya su ba cikin munafukai kuma bai sanya su cikin yahudawa ba to me za su su gode ma Allah sai Allah ce to ittaqullah sai ku ƙara kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai daga cikin ku ta duba ta gani menene tabbada saboda gobanta saboda abinda za sa ta tsira inna Allah khabirun bima ta'malun Allah maɗaukakin sarki mai sani ne mai ba da labari ne gama da abin da muka kasance muna aikatawa hadisi ya tabbata hadisin da al'imamu ahmad ya fitar hadisin abdullahi bin jabir da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wataran muna zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan ya ce sai ga wasu mutane 'yan ƙabilan mudar 'yan ƙabilan mudar sai suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin jabir yake ba mu labarin cewa sun zo ne suna rike da da takubbansu sun zo ne suna rike da da addunansu suna rike da wukakensu amma abdullahi bin jabir yake cewa sadda suka karato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wasu kaya tsaba kayan suna nuna talauci har ana ganin yanayin jikinsu da ke ciki bi ma'ana tsabar talaucinsu kayan nasu ma ba su rehe al'aurarsu ba sun sa kaya amma kayan sare-sare yake ana ganin al'aurarsu sai ya kasance kamar ma tsirara suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wa'annan mutanen na qabilatul mudar bayan ya ga cewa suna cikin talauci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida da ya shiga gida sai ya yi arwalla da ya fito sai yake ce ma bilal ya kira sallah bayan bilal ya kira sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada sahabban shi aka yi sallah bayan an yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi musu khutba yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah a cikin wannan khutbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan ayar lalle kowace mai imani ta duba ta ga ma za qaddamat li gadin menene ta bada domin ta samu gobe ranar tashin alkiyama ta tsira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabban shi da cewa duk wanda yake da dinari ko dirhami ya bada domin a taimaka ma wannan kabilan na mudar saboda suna tsananin talauci suna da tsananin talauci kayan su ma ba su rufe al'auransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai wani tiya ta dabino ko mai tiya ta alkama ya kawo domin a sabu a ba wa'annan mutanen saboda suna cikin tsananin talauci a ƙarshe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ko da ɓaran dabino ne gare ka ka kawo a ba wa'annan mutanen saboda suna cikin matsatsi don mu yasa wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ko da ko ɓaran dabino ne ka bada to Allah maɗaukakin sarki za ya rubuta shi a cikin ladar da in bawa ya tashi a ranar tashin alkiyama za ya gani wannan ladar tashi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Aisha cewa ta ‘yantar da kanta daga wuta ko da ku daga ɓaran dabino ne a nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah sai ya kasance ay khafullah ya ku wa'anda suka yi imani ku ji tsoron Allah wahdharu sakhtahu wa adhabahu ku ji tsoron kamun Allah ku ji tsoron hushin Allah ku ji tsoron azaba Allah ad-dunyawi wal ukhrawi sai ya kasance ya ku masu imani ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku ji tsoron kamun Allah ku ji tsoron azaba Allah a duniya kuma ku ji tsoron azaba Allah a lahira bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi idan mun yi idan mun yi abinda Allah ya umarce mu muka bar abun da Allah maɗaukakin sarki ya hane mu da shi wa'anda suka ce a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai al'imamul ƙurtubi akwai ibnu jaririn akwai ibnu kathir sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah maɗaukakin sarki mai sani ne mai ilimi ne ilimin shi ya kewaye dukkan abin da muka kasance muna aikatawa ai sai ya kasance ai zu khibratin balighatin tamma Allah madaukakin sarki mai sani ne mai iko ne gayan sani da gayan ilimi li jami'i a'malikum akan dukkanin abubuwan da muke aikatawa zahiruha wa batinuha abinda mutane suka labe suka aikata da abinda mutane suka bayyana to Allah madaukakin sarki yana sane da wannan abun wa sayujazikum alaiha haka kuma Allah madaukakin sarki za ya sakanka mana da abinda muka labe muka yi na lada ko abinda muka labe muka yi na zinubi ko abinda muka bayyana na alkhairi ko abinda muka boye na sharri duka Allah madaukakin sarki yana sane da wannan abun kuma Allah maɗaukakin sarki idan mun tashi a ranar tashin alkiyama da shi ne za a yi mana sakamako a wanda suka ce a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai al'imamu sharbini a cikin littafin shi na tafsiri da al'imamu sa'adi da ibnu ashur wannan malamai dukkaninsu sun tafi a ƙarƙashin wannan fassarar cewa inna allaha khabirun bima ta'malun ai Allah maɗaukakin sarki ya san abun da muke aikatawa na alkhairi ko na sharri da wanda muka bayyana ma da wanda muka ɓoye a cikin ayar sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba ta gani menene tabbada saboda saboda gobanta wani aiki ne mutum ya yi wanda kana tunanin idan an tashi gobe ranar tashin alkiyama allah maɗaukakin sarki zai dubi wannan aikin ya yi maka rahama a nan da allah maɗaukakin sarki yake cewa waltanzur nafsun ma qaddamat li ghadin malaman tafsiri sun fassara me ake nihi da ghad me ake nihi da gobe al'imamun razi ya ce ana nufi da shi a yawon ƙiyama shi ne ranar tashin alƙiyama lokacin da allah maɗaukakin sarki za ya ta da mutane to kamun wannan ranar shi ne allah maɗaukakin sarki yake yi ma masu imani hannunsu mai sanda cewa su duba su ga me suka yi saboda tsira a wannan ranar waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai ta duba ta gani wani aiki ta aikata saboda gobe saboda ranar tashin alkiyama al-imamu al-biqai yake cewa al-ghadu sai ya kasance ma'anar shi li ajli al-ard ba'da al-maut abinda bawa zai yi dogaro da shi idan an tashi ranar tashin alkiyama yace ya Allah na zo wajen tafsiri ya Allah na yi azumi ya Allah na yi sallah ya Allah na yi lafila ya Allah na karanta alkur'ani to Allah maɗaukakin sarki idan ya ga wannan ayyukan da bawa ya ƙaddamar wannan ayyukan da bawa ya yi kamun gobe to Allah maɗaukakin sarki sai ya tsirar da mutum ya sanya shi gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin wa'anda za su tsira a ranar tashin alkiyama sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala takunu kalladina nasullah kada ku kasance a cikin kamar wa'anda suka manta ambatan Allah fa'ansahun anfusahum sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su kawunansu wula'ika humul fasiqun wa'annan su ne wa'anda ake ce mafasikai a nan tun da Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da masu imani cewa su tashi su kiyaye dokokin Allah su yi abun da Allah ya ce su yi su bar abun da Allah ya ce su bari saboda gobansu kuma kowanne daga cikinsu ya tashi ya yi aikin da zai sa ya tsira a gobe ranar tashin alkiyama to sai Allah kuma yake yi musu hannu mai sanda wala takunu kalladina nasullah kada ku kasance kamar wa'anda suka manta ambatan Allah fa an sahum anfusahum sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su kawunansu ulaika humul fasiqun malaman tafsiri suna ganin fa an sahum anfusahum sune yahudawan banun nadir da munafukan da suka musu alƙawalin cewa idan manzon Allah ya fidda su daga Madina za su fitar tare da su idan manzon Allah ya yaƙe su to su ma za su kama a yakin manzan Allah tare da Yahudawa sai Allah ce fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su menene za su yi saboda su samu su ga gobe sun tsira a ranar tashin alkiyama ashe sallar da kake yi da azumin da kake da ibadar da kake yi a'a Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ka ne ya so ka ne ya ƙamnace ka shi yasa har kaga kana wannan ibada da Allah maɗaukakin sarki bai ga dama ba fa ansahum anfusahum sai yasa kamanta ana ma karatu sai yasa kamanta ana karatun alkur'ani yasa ka kamanta duk wata ibada da kaga ana yi domin a tsira ashe soyayya ce ga Allah maɗaukakin sarki yasa bawa ya zanƙi halartar wuraren da ake ambatan Allah soyayya ce Allah maɗaukakin sarki da ya baka dama hakkana sallah soyayya ce Allah maɗaukakin sarki da ya baka damar hakkana karanta alkur'ani soyayya ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka har kana zuwa makaranta kana sauran ayyuka na alkhairi sai Allah yake yi ma masu imani hannunsu mai sanda kada su kasance a cikin wa'anda suka manta ambatan Allah rayuwar duniya ta shagaltar da su sai Allah maɗaukakin sarki yammantar da su kawunansu menene ma'anar yammantar da su kawunansu a'a ba wai sun mance kansu bane a'a sun mance menene za su yi saboda su tsira a gobe ranar tashin alkiyama aina su ma za su yuqaddimuna li ghadihim fi yawmil qiyamah sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su da su tashi su yi wata ibada domin su samu su tsira a gobansu ta ranar tashin alkiyama al'imamu ibn al-qayyim a cikin littafin shi as-sawa'iqul mursala da a cikin littafin shi al-wabilus sayyib a ƙarƙashin faɗar Allah maɗaukakin sarki fa an sahum an fusahum Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su kawunansu ibn al-qayyim yake cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nihi da cewa ya mantar da su kawunan su ai alladina ghafalu an dhikrillah sune mutanen da suka shagala sune mutanen da rayuwar duniya ta hana su ambatan Allah madaukakin sarki wal qiyama bi haqqihi wa ta'atihi sune wanda rayuwar duniya ta manta su su tashi su ba Allah haƙƙin shi ko ko su yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a fa an sahumullahu an fusahun sai Allah maɗaukakin sarki yammantar da su kawunansu saboda mi saboda su rayuwarsu ta duniya ba ta ba su damar su zo su yi wani aikin ba da za su girba a gobe ranar tashin alkiyama ibn al-qayyim ya ce fa an sahumullahu an fusahun sai Allah maɗaukakin sarki yammantar da su kawunansu uqubatan lahum saboda Allah madaukakin sarki ya musu uquba da kangarewa da suka yi da kin ambatan Allah da suka yi da kin yin da'a da suka yi falam yuqaddimu laha khairan yanfa'uha ibn al-qayyim yace da Allah ya mantar da su kawunansu sai ba su ba da wani alkhairi ba ba su gabatar da wani aiki na alkhairi ba wanda za a yi amfane su a gobara na tashin alkiyama wa amran yusuliha ba su kaddamar da wani al'amari ba wanda za a gyara gobansu a ranar tashin alkiyama fadayya uha ibn al-qayyim yace sai suka bata lokacinsu a rayuwar duniya suka shagaltar da rayuwarsu duniya ina za ka neman kuɗi ina ka dawo neman kuɗi suka manta menene za su saboda rayuwar da ita in an fara ta ba za ta karewa ba duk daɗin da aka ji a duniya daɗi ne mai karewa ko a zuma ake tsoma ka kullum ana fuddo ka wata ran wannan daɗin zai ƙare amma wane daɗi ne mutum ya kamata ya nema wanda ba zai ƙare har abada ba shine daɗin ranar tashin alkiyama daɗin rayuwa wadda take da ɗaɗɗa har abada ibn al-qayyim ya ƙara hakaito wata magana a cikin littafin shi al-jawabul kafi yake cewa fa ansahum anfusahum menene ma'anar da Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'ansahun anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunansu sai yake cewa na ha an ya tashabbaha ibaduhu biman nasiya hu bi tarki taqwa a cikin wannan aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada ku kasance kamar wa'anda suka manta ambatan Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su kawunansu ibn al-qayyim yake cewa ai Allah maɗaukakin sarki ya hana bayan shi masu imani su yi kokwayo da mutumin da ya bar ambatan Allah da mutumin da ya bari ma Allah da'a da mutumin da shi rayuwar shi ta duniya bata ba shi damai yayi haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mushi ba wa akhbara annahu aqaba man taraka taqwa sai Allah ya bada labarin cewa lalle yayi uquba ga dukkanin mutumin da ya bar bin dokokin Allah bi an ansahu nafsahu sai Allah ya tanadi uqubar da cewa zai mantar da shi kanshi ai ansahu masalihaha sai Allah ya mantar da kai menene za kai domin rayuwarka gobe ta lahira ta inganta wa ma yunjiha min azabihi sai Allah ya mantar da mutum menene zai domin ya kubuta daga azabar Allah wa ma yujabu lahu alhayatal abadiyata da abinda za ya sa mutum ya samu rayuwa mai daɗi rayuwa hatta abada wa kamala ladzatiha ibn al-qayyim yace sai Allah madaukakin sarki ya mantar da shi menene mutum zai yi domin ya samu jin daɗi na gobe ranar tashin alkiyama wa sururi hawa na'imiha sai Allah ya mantar da mutum jin daɗin da za yi a gobe da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya tanada a ranar tashin alkiyama ga wa'anda ba su manta ambatan Allah ba ga wa'anda ba su manta haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya ɗora musu ba ibn al-qayyim yace fa ansahu Allah dhalika kullahu sai Allah madaukakin sarki ya mantar da shi menene zai domin ya tsira a gobe ranar tashin alkiyama jaza'an lima nasiyahu min izmatihi wa khawfihi saboda shi ma ya manta girman Allah ya manta abinda Allah madaukakin sarki ya dora mushi ya mance tsoron Allah madaukakin sarki wal qiyam bi amrihi ya mance tashi yayi sallah ya manta cewa yana daga cikin abin da Allah ya ɗora mishi ya tashi ya nemi ilimin addini ibn al-qayyim ya ce to shi ma fa ansahum anfusahum shi ma sai Allah madaukakin sarki ya mantar da shi da abin da zai yi saboda ya samu rayuwar shi ta duniya ta yi kyau haka ibn al-qayyim ya ƙara hakaito wata magana a ƙalƙashin faɗar Allah maɗaukakin sarki fa'ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunansu ya hakaito wannan magana a cikin littafin shi ruh da a cikin littafin shi miftahu darus sa'ada da a cikin littafin shi shifa'ul ali yake cewa ha'ula'i nasu nufusahum da Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'ansahum anfusahum sai suka manta kansu to menene wannan ma'ana sai ibn al-qayyim yake cewa ha'ula'i nasu nufusahum ai su wa'ancan sun mance kawunan su lamin jami'ul wujuh amma ba ta dukkanin rayuwa ba suka mance kansu bal min alwajhi allazi bihi masalihuha wa kamaluha wa sa'adatuha sun mance kawunan su ne kawai ta abin da za ya inganta rayuwarsu da abin da za ya sa rayuwarsu ta lahira ta kammala da abin da za ya sa rayuwarsu ta lahira ta yi daɗi ta musu daɗi to shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake nihi amma ba wai ana nihin fa ansahum anfusahum ba sun manta ma su wane ne su a'a suna tuna da cewa su mutane ne ba su mance rayuwarsu ta duniya ba ba su mance su tashi su je su nemi kuɗi ba ba su mance ba su ci abinci ba su mance ba su sadu da matansu ba su mance ba su yi duk wani abu da za ya sa su ji daɗi amma dai mi aka mantar da su an mantar da su abun da za su yi domin rayuwarsu ta lahira ta inganta sai ibn al-qayyim yake cewa wa in lam yansauha min al-wajhi alladhi minhu shahawatuha wa hadduha wa idaratuha amma busu mance kawunan su ba ta yadda suke tafiyar da al'amuran su busu manta raban su na duniya ba na su je su nemi kasuwa busu manta sha'awar su ba da bukatuwar su zuwa ga matan su ibn al-qayyim yace duk ba wannan ake nihi ba abinda ake nihi a an mantar da su da su tashi su yi wani abu wanda za ya sa su tsira a ranar su ta lahira idan Allah madaukakin sarki ya tada su fa ansahum masaliha nufusahum ibn al-qayyim yace sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su abinda zai inganta rayuwarsu ta lahira an yaf'aluha wa yatlubuha sai aka mantar da su su yi aikin da za su tsira da shi sai aka mantar da su da su nemi ilimin da in sun yi ibada Allah madaukakin sarki zai sa su tsira a ƙarƙashin wannan ibada wa ayubaha wa naqaidaha sai aka mantar da su menene za su yi saboda ibadarsu ta kammala menene wanda in sun yi suna sana cewa ibadarsu tana da ragowa an yaziluha wa yajtanibuha sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su su gusar da abun da zai kange su su yi ibada Allah madaukakin sarki ya mantar da su da su tashi su yi wani abu saboda gobansu ta yi kyau saboda su tsira a ranar tashin alkiyama ibn al-qayyim yake cewa wa kamali hallazi khuliqat lahu da abun da Allah maɗaukakin sarki saboda shi ne ya halicce su Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayu saboda su yi ambatan shi ya halicci bayu saboda su bauta mashi ya halicci bayu saboda su yi ibada idan sun tashi gobe ranar tashin alkiyama su tsira amma duk bawan da ya mance wannan to sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da shi kan shi ya mantar da shi abin da zai yi saboda ya tsira a ranar tashin alkiyama fahum jahilun ibn al-qayyim yace su wasu mutane ne wanda ba su fahimci yadda al'amarin ibada yake ba alimina biha min wajhin akhar sannan ba su da ilimi menene ya kamata su yi abinda za ya sa su tsira a ranar tashin alkiyama ko ko abinda za ya sa Allah maɗaukakin sarki ya dube su da idan rahama Allah maɗaukakin sarki yake cewa la takunu kalladina nasulla kada ku kasance cikin wa'anda suka manta ambatan Allah fa an sahum anfusahum Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su kawunan su ulaika humul fasiqun wa'annan sune fasikai ibnu taymiya a ƙarƙashin littafin shi majmu'ul fatawa a ƙarƙashin wannan kalmar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su ibnu taymiya yake cewa wa nisyanuhum anfusahum mantar da su kawunan su da aka yi yatadammanu aradahum wa ghaflatuhum abun yana da alaka ne da kau da kai da suka yi da gafala da shagala da suka yi da ambatan Allah maɗaukakin sarki wa adama ma'arifatihim bima kanu arifina bihi qabla dhalika min hali anfusihim sai saboda ba su san ba menene za su yi saboda rayuwarsu ta gobe ta yi daɗi saboda rayuwarsu ta gobe idan an tashi alkiyama ta ta musu kyau ibn taymiya yake cewa kama annahu yaqtadi tarkahum li masalih anfusihim kamar yadda ma'anar tana iya zamantowa sai su bar duk abin da maslaha ne duk abin da zai gyara rayuwarsu ma sai su bar shi duk abin da ya kasance idan sun zo sun yi rayuwarsu za su yi daɗi to sai Allah maɗaukakin sarki duka ya mantar da su min wannan fa huwa yaqtadi annahum la yadhkuruna anfusahum dhikran yanfa'uha wa yasluhuha wa yuslihuha ibnu jami'a yake cewa ma'anar tana iya ɗauka cewa hatta ma ta rayuwarsu ta duniya sai kaga Allah ya mantar da su menene za su yi domin rayuwarsu ta ci gaba idan mutum baya ambatan Allah to ko kasuwa kake yi Allah madaukakin sarki sai ya tushe kwalwar taka ka rasa ma mi za kai ka saida domin ka samu kuɗin amma ko da kana kasuwa kana aiki ko kana wani abu idan dai kana ambatan Allah to kullum Allah maɗaukakin sarki zai zanƙi haska ma ƙwalwarka ka fahimci wani abu wanda in ka yi shi za ka samu arziki amma duk mutumin da baya ambatan Allah duk mutumin da ba ruwan shi da abin da Allah ya ce babu ruwan shi da mi aka sanya shi da mi aka hana shi ibnu taymiya ya ce to ma'anar tana iya ɗaukar Allah sai ya tushe ƙwalwarka ka ga mutum ga yanan baya da basira an ba shi kuɗi an ba shi miliyoyi amma bai san ba mi za ya domin kudin nan su samu su aifafa ba komi ke sa haka ba tushewar basira shine kin bin dokokin Allah madaukakin sarki kamar yadda Ibn Taymiyyah ya bamu labari wa annahum la yadhkuruna Allah wa annahum Ibn Taymiyyah yake cewa su ha mutane da a ce suna ambatan Allah law annahum walau annahum zakarullah la zakaru anfusahum da dai za su zanki ambatan Allah maɗaukakin sarki to da za ka ga kau suna tuna kansu duk abin da za su yi domin rayuwarsu ta duniya ta yi daɗi za ka ga suna tuna wannan abin Allah maɗaukakin sarki yana musu ilhama sai Allah ya ma ilhama idan ka sai ka da ka sai da za ka samu kuɗi sai ka ga kuma ka sau ka sai da ka samu kuɗi idan aiki kake nema sai Allah ya ma ilhama idan ka yi kaza ka yi kaza za ka ƙara samun lamba za ka ƙara samun gard sai ka yi sai ka ga kana samun ci gaba a cikin al'amuranka ashe ci gaban duniya da ci gaban lahira abu ne wanda tare yake tahiya duk mutumin da bai ba Allah maɗaukakin sarki ba to za ka ga a rayuwar shi ta duniya ma kusan wahala ne yake za ka ga a rayuwar shi ta duniya ma ya duburburce shi bai san mi za ya yi ba saboda ya samu rayuwar shi ta duniya da ta lahira ta inganta a ƙarƙashin wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba an sahun an fusahun sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su kawunansu ibnul jauzi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wan nisyanu abinda ake nihi da mantuwa anan huna yahtamilu an yakuna bi ma'ana al-ghafla sai ya kasance abinda ake nihi da mantuwa nan sai kaga mutun ya sha'afa mutun ya rabkana ya manta ma mi zai ai aina su haƙƙ Allah sai ya kasance mutanen sun manta haƙƙoƙin Allah maɗaukakin sarki fa an sahum huquqa anfusahum sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su haƙƙoƙin kawunan su wan nadru laha sai Allah maɗaukakin sarki ya hana mutum ya hangi menene za ya domin rayuwar shi ta duniya ta inganta menene mutum za ya domin rayuwar shi ta lahira ta inganta sai Allah madaukakin sarki ke cewa ulaika humul fasiqun wa'annan sune fasikai sune wa'anda suka tabe sune wa'anda suka yi asara a duniya kuma sune wa'anda suka yi asara a ranar tashin alkiyama sai ya kasance ulaika humul fasiqun ai ulaika alladhina nasallah sune wa'anda suka manta Allah fa ansahum anfusahum sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su kawunan su humul kharijuna an ta'atillahi ila ma'asiyatihi su ne mutanen da suke fita daga da'ar Allah suna zuwa suna saba ma Allah su ne mutanen da suke barin tauhidi suna zuwa suna yan shirke-shirke su ne mutanen da basu dogara ba da abun da Allah maɗaukakin sarki ya raba na arziki a tsakaninsu waɗanda suka ce a ƙarƙashin wannan fassara akwai al'imamu sa'di da ibnu ashur da ibnu kathir da al'imamu al-qurtubi da ibnu jarir dukkaninsu sun tafi cewa ula'ika humul fasiqun su ne fasikai ai ula'ika alladhina nasallah su ne wa'anda suka manta Allah fa an sahum anfusahum sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su kawunan su fa humul kharijuna an ta'atillahi ila ma'siyatihi su ne wa'anda suke hita daga da'ar Allah suna saba ma Allah madaukakin sarki ibnu ashur yake cewa ulaika humul fasiqun fal fasiquna abunda ake ce ma fasikai humul atuna bi fawahishi sayiat sune wa'anda suke zuwa da manya manyan zunubai wa masawi'il a'mal da duk aikin da Allah madaukakin sarki yace ba ya da kyau zaka ga suna yin wannan aikin wa a'zamuha al ishrak ibnu ashur ya ce abin da ya girma kau cikin fasikanci shine shirka da allah maɗaukakin sarki shine mutum ya je a ɗarma mashi layu ko ko mutum ya je a mashi yanka ko ko mutum ya je a mishi girka ko ko mutum ya je a mishi wani abu wanda zai warware imanin shi ibnu ashur ya ce su ne allah maɗaukakin sarki yake nihi da cewa su ne fasikai sai allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba zai taɓa daidaita ba da 'yan wuta da 'yan aljanna abinda Allah maɗaukakin sarki za ya ba 'yan aljanna ba zai taɓa daidaituwa ba da abinda Allah maɗaukakin sarki za ya ba 'yan wuta ko za ya hukunci a tsakaninsu ranar tashin alkiyama a nan da Allah maɗaukakin sarki ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yanzu nan kwaɗaitar da masu imani ne ake yi su yi maza-maza su yi aikin da za su yi saboda gobansu ta inganta tunda ayar farko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta duba ta gani menene tabbada saboda gobanta sai Allah ce wala takunu kalladina nasallah kada ku kasance kamar wa'anda suka manta Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su to a yanzu anan da Allah ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yanzu ana so a fitar ma da mai imani abun ne kwaro kwaro tana yiwa a lokacin da za a ce ma ka bi Allah a lokacin da za a ce ma ka bi abin da Allah ya ce ka yi ka bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi tana yiwa a lokacin duk ba za ka fahimta ba a lokacin da za a ce ma kada ka kasance cikin wa'anda suka manta ambatan Allah sai Allah ya mantar da su kawunansu tana yiwa duk hankalinka ba zai kawo ba amma da aka ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun to yanzu da mai hankali da mara hankali kowa ya san wuta tana da zahi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bar kinaya wala takunu kalladina nasullah duk hannunka mai sanda ne ake yi yanzu da ya kai wurin da za a yi ma mutum bayani kuru-kuru sai Allah maɗaukakin sarki ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba zai taɓa daidaituwa ba da 'yan wuta da 'yan aljanna ashabul jannati humul faizun 'yan aljanna su ne wanda za su tsira a ranar tashin alkiyama bayan aya ta farko Allah maɗaukakin sarki ya rige ya kwaɗaitar da masu imani su tashi su yi aiki aikin da za su girba a gobe shine waltanzur nafsun ma qaddamat li gadin sannan Allah madaukakin sarki kuma ya ba kafirai tsoro cewa ansahum anfusahum ya mantar da su kawunansu to a wannan ayar shine Allah madaukakin sarki zai bambance ma masu imani da wanda ittaqullah da wanda suka ji tsoron Allah suka kaddamar da wani abu da wanda suka bar ambatan Allah Allah ya mantar da su kawunansu to sai Allah ya ce wa'an ga mutanen guda bi ba za su taba zama daidai ba idan an tashi ranar tashin alkiyama sai ya kasance ai la yastawil ladzina la yastawil ladzina amanu wattaqu wa qaddamu li ghadihim sai ya kasance ba ya zamantowa daya wa'anda suka yi imani suka ba da aiki domin gobansu ta yi kyau wa bainal lazina nasullaha fa ansahum anfusahum da wa'anda suka manta ambatan Allah sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su kawunan su saboda mi saboda la yastawi ashabul ashabun nar wa ashabul janna saboda su yan aljanna da su da yan wuta wasu halittu ne wanda ko a kamanceceniya ko ba ka da idanu idan kan lalaba ka san ina ce wuta take kuma ina ne ruwa suke a nan da allah maɗaukakin sarki yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba za ya kasance ba su daidaita da 'yan wuta da 'yan aljanna ai la yastawi ahlun nar ko ko la yastawi ahlan nar wa ahlal janna fil fadli war rutbati wal jazaa inda allah ba zai taɓa kasancewa ba da 'yan wuta da 'yan aljanna su daidaita a cikin falala wadda Allah maɗaukakin sarki ya tanada ga wa'anda suka yi imani war rutuba da haka matsayi da da da matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya tanada wal jaza da kuma sakamako wanda Allah maɗaukakin sarki ya tanada ga mutanen da suka yi imani al-imam al-biqai a ƙarƙashin fadar Allah maɗaukakin sarki la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yake cewa ai la yastawuna bi ayyi wajhin min al-wujuh yake cewa duk ta yadda za ka ƙoƙarin ka ga cewa da ɗan wuta da ɗan aljanna da fasiki da mumini da mai shirka da wanda baya shirka duk yadda kake so ka gwama su al'imamul biqai ya ce to duk yadda ka yi ƙoƙarin ka gwama su za ka ga cewa ba su gamuwa waje guda kamar yadda ibnu kathiri yake cewa ai la yastawi ha'ula'i wa ha'ula'i ba zai taɓa kasancewa ba wa'ancan da suka bi Allah suka ba da aiki saboda gobansu da wa'annan da suka mance ambatan Allah Allah ya mantar da su kawunansu ibn kathir yake cewa la yastawi haula'i wa haula'i fi hukmillah da wa'anda suka bi Allah da wa'anda basu bi Allah ba to ba za su taba kasancewa ba kamar abu guda ne a wajen hukuncin Allah madaukakin sarki fi yawmil qiyamati a ranar tashin alkiyama kuma idan ka duba babu hikima Allah maɗaukakin sarki ya aiko ya halicci bayu ya aiko manzanni ya yi gargaɗi wani ya yi aiki wani bai yi aiki ba za ka ga cewa idan aka ce a tashi ranar tashin alkiyama a sanya su aljanna duka za ka ga cewa shi wanda ya dage ya yi aiki to ba a mashi adalci ba ko da ko alakwal za ka ga cewa ai dukkanmu idan mun tashi da sahe muna tashi mu yi wanka wutar mu tai ba mu dawowa sai tarazzar amma idan aka zo raba biletan za ka ga an ce ma wannan shine na farko wannan shine na biyu wannan shine na uku wannan shine adalci to wannan adalcin daga ina aka ɗauko shi an ɗauko wannan adalcin ne daga shari'a Allah la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da wanda ya dage yayi karatu da wanda bai dage yayi karatu ba za ka ga ko a wajen aiki ba za su taba kasancewa ɗaya ba ibnu kasiri yake cewa duk yadda ka so ka gwama su za ka ga cewa ba za su haɗu ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa am hasiban ladina starahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum Allah ce sa'a ma yahkumun Allah ce yanzu da mutanen da suka yi aikin lala da mutanen da suka yi imani yanzu wanda suka yi aikin lala suna tsammanin za mu tara su a aljanna mu jiya musu rayuwa mai daɗi kamar wadda muka jiya ma masu imani Allah ce sa'a ma yahkumun tir da irin wannan hukunci da ake haman a gwama da wanda ya imani da wanda bai yi imani ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma yastawil a'ma wal basir da makaho da wanda yake gani kai ka san ba za su taba zama ɗai ba walladina amanu wa amilus salihat haka da wanda ya aiki na kirki da wanda ya yi aiki na lala ba za su taba zama ɗaya ba a wajen Allah maɗaukakin sarki a wajen lada da da da da tagomashi da matsayi da za su samu a wajen Allah maɗaukakin sarki ibn kathiri yake cewa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar shin yanzu za mu sanya wa'anda suka yi imani suka ba da wani aiki saboda goban su ta yi kyau kal mufsidina fil ard Allah maɗaukakin sarki yace yanzu idan an tashi alkiyama da wanda ya imani ya yi aiki mai kyau da wanda suka zo duniya suka hole allah maɗaukakin sarki ya ce ai ba za mu sanya su waje guda ba ba za mu musu hukunci iri-iri guda ba saboda ayyukansu sun bambanta sai allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal lazina amanu taqullah ya ku wa'anda suka yi imani ku ji tsoron allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta duba ta ga wani aiki ne ta bada saboda gobanta ta yi kyau saboda idan an tashi ranar tashin alkiyama a samu a tsira a ƙarƙashin wannan ayar malamai suke cewa fihi hathun alattaqwa anan ana yin gargadi ne ana kwadaitar da mutane ne kowa ya tashi ya kiyaye dokokin Allah kowa ya tashi ya ga cewa iya abin da yake iya yi na bin Allah ya rige yayi to nan kwadaitar da mutane ne ake yi sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah ya ku wa'anda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai ta duba ta gani menene tabbara saboda amfanin gobanta a nan kuma malaman tafsiri suka ce hathun alal isra'i fil amal a nan ana nuna ma cewa ka yi maza maza fa yau ɗin da allah maɗaukakin sarki ya baka dama ka gane ta ba ka da tabbas ɗin za ka ga gobe ko ku ba za ka gaban da gobe ba in ma kana da tabbas ɗin za ka ga gobe to ba ka da tabbas ɗin damar da aka baka ta yau kai aikin alkhairi ba ka da tabbas ɗin gobe za a iya baka wannan damai to nan ana nuna ma mai imani ne yayi maza maza ya tashi yayi amfani da damar shi ta yau kada ya ce zai jira gobe sai Allah madaukakin sarki ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin saboda mi ake kwadaitar da mai imani kada ya jira gobe ya samu yayi aiki tun yau sai aka zamanto alkiyaman ma an yi ta'abirin ta ana nufin kamar gobe ne za ta faru saboda ka samu a yau ɗinka ka yi aikin da za ka tsira da shi saboda allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma tadri nafsun ma za ta gadan babu wanda ya san a cikinmu mi gobe wani irin aiki ne za ka yi ka san cewa dai idan an tashe ka da sahe baka san ba ko da kana da program ga abin da za ka yi to baka sani ba Allah maɗaukakin sarki zai baka damar ka yi wannan abin ko ko ba za a baka damar ka yi wannan abin ba sai Allah ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta duba ta ga mi tabbada saboda amfanin gobanta ibn al-qayyim a cikin littafin shi ighathatul lahfan yake cewa wannan ayar kowa ya duba ya ga mi yabbada saboda goban shi fihi muhasabatun nafs kamar ana ce ma bayu ne kowa ya zamna ya kididdiga aikin shi da ni da kai da ni da ke kowa ya zamna a yau kamun yayi barci ya lissafa misali da za a ce yau da dare zaka mutu ka lissafa ka ga anya ko abin da ka bada zai iya tseratar da kai ko ko akwai sauran aiki to shine ibn al-qayyim yace abin da ake nihi a cikin aya kenan kowa ya makan shi hisabi kamun Allah madaukakin sarki yayi mushi hisabi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowanne daga cikin mu ya samu ya yi makan shi hisabi kamun Allah maɗaukakin sarki ya yi mashi hisabi sai Allah yake cewa la takunu kalladina nasallah kada ku kasance kamar wa'anda rayuwarsu ta duniya ta hana su ambatan Allah suka shagala da yi ma Allah da'a fa ansahum anfusuhum fa ansahum anfusahum sai Allah maɗaukakin sarki yammantar da su kawunan su al-imam ibn Uthaymin a kalkashin wannan ayar yake cewa fihi idhanun a cikin littafin shi al-arba'in an-nawawiyya yake cewa fihi idhanun a cikin ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada ku kasance kamar wa'anda suka manta ambatan Allah fa ansahum anfusahum sai Allah maɗaukakin sarki yammantar da su kawunan su ibn Uthaymin yake cewa fihi idhanun ala anna man da'a dinallah kamar ana ma mai imani hannun shi ne mai sanda duk mutumin da da da, da ya batar da addinin Allah duk mutumin da babu ruwan shi da ambatan Allah duk mutumin da ba ya yin abun da Allah ya umarce shi da abun da Allah ya hane shi ibnu uthaymin yake cewa fa inna Allah yudayyihu wa la yahfaduhu to shi ma Allah madaukakin sarki zai bar shi Allah maɗaukakin sarki ba zai kare shi ba Allah maɗaukakin sarki ba zai ba shi kariya ba ashe idan kana so a kare ka da kai da abun da kake da da dukiyarka da 'ya'yanka da duk wani abu da kan mallaka to in dai kana so a tsare ma kayanka to shine ka bi Allah maɗaukakin sarki ibnu uthaymin yace duk mutumin da bai bi Allah ba to hatta rayuwar shi ta duniya za ka ga Allah maɗaukakin sarki baya ba shi kariya duk abin da ya kasa na sana'a za ka ga cewa abin ya watse duk danginsu su tattaro arziki su bashi kwana biyu wata biyu za ka ga cewa wannan abin ya ƙare to idan mutum ya samu kanshi a cikin wannan halin sai ya diba ya ga yaya alaƙa shi take da ubangijin shi sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ansahum anfusahum sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su kawunan su anan malaman tafsiri suna cewa musamman ibn al-qayyim a cikin littafin shi al-jawabul kafi yake cewa uqubatul ma'siya shi sakamakon saba ma Allah annaha tunsil abda nafsahu tana mantar da bawa kanshi wa idza nasiya nafsahu idan mutum kawayan manta kanshi ahlakaha sai ya hallakar da lokacin shi wa afsadaha sai mutum ya bata lokacin shi mutum ya zamna a majalisa tun safa har dare sannan idan dare yayi lokacin da ake ibada kuma zaka ga an dora wata majalisa sai karhe uku sai karhe hudu a tashi sai lokacin sallah asuba kuma mutum ya je yayi kwana ba tare da ya samu yayi sallah ba ibn al-qayyim yake cewa hukuban ma'asiya duk mutumin da yake saba ma Allah yana daga cikin ukubar da Allah zai mishi sai a mantar da shi kanshi ya mance ma menene zai saboda rayuwar shi ta duniya ta yi dadi saboda rayuwar shi ta lahira ta yi dadi sai Allah madaukakin sarki yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da yan aljanna da yan wuta wasu abu ne wanda ba za su taba zama ɗaya ba a wajen matsayi a wajen sakamako a wajen falala da Allah maɗaukakin sarki yake bada malaman tafsiri suna cewa ai la da ta zo a nan nafiyun mutlak abu ne wanda duk yadda ka so ka gwamatsa shi da mutumin banza da mutumin kirki duk yadda ka so ka ga cewa alakan ta zo daidai to za ka ga cewa ba za ta taɓa zamantowa ɗaya ba da Allah maɗaukakin sarki ya ce la yastawi ashabun na ba za su daidaita ba ba za da ɗan wuta da 'yan aljanna a nan akwai malamai wanda suna ganin cewa innal muslim la yuqtalu bidhammi suna ganin cewa koda ko a gari akwai kafirai amma suna bada suna bada jizya suna bada lanho ga masu imani to idan mai imani ya kashe irin wa'annan kafiran akwai malaman tafsiri da sun istidlali da wannan ayar suna ganin cewa ba za a kashe wannan mai imanin ba misali a ce yanzu kuna rayuwa da da kafirai a gari amma suna ba da jizya kamar yadda ake yi lokacin manzan Allah ana tare da su amma saboda ba a yaƙe su ba duk lokaci zuwa lokaci za su kawo lanhu to irin wannan koda ko mai imani ya kashe su ba za a kashe su ba saboda mi saboda Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da yan aljanna da yan wuta ba za su taba zamantowa wani abu ne guda ba a cikin wannan ayoyin bayan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ya hallaka yahudawan banun nadir bayan ya hallaka yahudawan banun nadir kuma ya kunyatar da munafukan da suke so dole dole sai sun ba banun nadir kariya shine Allah maɗaukakin sarki yake jan hankalin masu imani kowa ya kiyaye dokokin Allah kuma kowa ya samu ya ba da wani abu saboda amfanin gobe sai Allah maɗaukakin sarki ce shi mai imani bai kamata ya zamna ba tare da wa'anda suka manta ambatan Allah durin da ba ambatan Allah duk majalisar da in ka zamna ba za a gayi wani abu ba wanda za ka ƙaru da shi ko a rayuwarka ta duniya ko a rayuwarka ta lahira to Allah maɗaukakin sarki ya hana ka zamna cikin wa'annan mutanen saboda su mutane ne wanda an nasullaha fa ansahum anfusahum sun manta Allah Allah madaukakin sarki shi ma ya mantar da su sai Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da yan aljanna da yan wuta wasu abubuwa ne wanda ba za su taba gamuwa ɗaya ba a wajen lada da tagomashi muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin wa'anda za su yi aiki muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin wa'anda za su goji duk abin da Allah ya hana su muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a wannan watan mu samu mu yi aikin da za mu tsira da shi a gobanmu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki kada ya sanya mu a cikin wa'anda suka manta ambatan Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su kawunansu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin alfa'izuna Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin 'yan aljanna da rahamar shi abinda muka karanta daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh